أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa din ranar lahadi tsakankanin magariba da lisha a nan masjidi sabilu huda gawan katare da magaram na wannan littafi al'adabul mufrad na imam hafiz amirul mumini na fil hadis abi abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 wannan littafi da yana karantar da mu tabi'u da ya kamata mu kula mu rika kiyayewa tun daga zamantakewa mu har zuwa mu'amalar mu da mutane gaba daya a wancan satin muna babun iza nasaha abdu li sayyidihi babe na 103 babe na 103 babe na 103 mun yi hadisi na na cikin baban hadisi na farko na baban shine hadisi na 202 yanzu mu tashi kenan a babe na 103 hadisi kuma na 203 babe na 103 hadisi na 203 to kenan idan yana karanta kamar yadda muke faɗi kullum rika bin karatun da yake faɗi kuma da kalamin risas inda kai wani kalma ko wani abubuwa a rika jan layi ana rubuta da ƙasa don ya kasance mu kullum abinda muka karanta mu ma mun iya koya shi da fatan Allah ya mun muwafaka a bisa abin da za mu karanta sai ruwa ta farko ta ce قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخاربي قال حدثنا صالح بن بن حي قال قال رجل لعمير لعامر الشعبي يا أبا عمرو إنا نتحدث عندنا أن رجلا إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان الراكب بدنته فقال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطعها فأدبها فأحسن فأحسن تعذيبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران قال عامر أعطيناكها بغير شيء وقد كان يركب فيها دونها إلى إلى المدينة
بسم الله الرحمن الرحيم sai wannan ruwaya wadda zan makaranta ta 200 da nawa 200 wannan ruwaya baitin ta zo a na adabul mufrad ta zo a sayil buhari can jami'u sai babban littafin nashi kuma ta zo a sayil muslim ruwaya ce mutafikun alaiha shi ne ya ce hadasana muhammadu bin sallamin kala a habar na almuharabiyu kala hadasana salihu bin alhayi kala kala rajulun li amiru sha'abi wani mutum ne ya zo cewa amiru sha'abi amiru sha'abi ɗaya ne daga cikin malamai tabi'ai malamai muka ce tabi'ai tabi'i aka ce tabi'i shine wanda wanda ya ga zamanin wanda ya ga sahabi na warko ayi sahabi ko aka ce sahabi sahabi shine aka ce wani sahabi ne sahabi shine wanda ya zamna da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya imani da shi mallaki ya nabi sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa mata ala zalika kenan shine sahabi wanda ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya yi mai ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya mutu akan imani da annabi sallallahu alaihi wasallama na kenan wannan shine ake cewa sahabi kenan su ne sahabban manzon Allah kenan daga cikin sahabbai manzon Allah da kwai sahabbai yara su ba na cin musu sahabbai kamar wanda aka aiho su ba su kai wayo ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu kamar yanzu wannan yara haka a yanzu a ce yana daidai wani ai bai kai wayo ba ko kana da wani shekara biyu annabi har ya doke ka yama addu'a sai annabi ya rasu kenan su ma na sa su layin sahabbai kamar irin sahabbai yara da koyar da masu ibnu umar su abdullahi bin zubair da sauransu ai duk sahabbai ne yara amma dai su ma wani ana faɗa su sahabbai kenan sahabi wanda ya rayu da annabi ya yi imani da shi kuma ya mutu akan wannan to waɗanda suka zo bayan annabi ya rasu su bu su gaba annabi amma dai sun ga waɗanda suka ga annabi to wannan suna yake ce musulmi tabi'ai kenan su ne tabi'ai wanda suka zo sun ga wanda ya ga annabi na bayan wannan kuma sai a ce musu tabi'i tabi'ina su kuma sun ga wanda ya ga annabi sun ga wanda yawa na warko sahabai sun ga annabi tabi'ai kuma sun ga tabi'ai sun ga sahabai sahabai sun ga annabi su kuma tabi'i tabi'ina sun ga yawa sun ga wanda ya ga sahabai to su ne haka ake tahiya su ne hairun ƙuru da karni su mallazi na yalunan su mai zilazi yalunan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hiyayyen karni waɗannan nawa wanda muka zamna tare da su sun suka hi karni na kirki sannan na baya sannan na baya sannan na baya har a zo yanzu kenan kaga yanzu ɗari ɗari ɗari ɗari ka ɗauka rabonmu da annabi sai kin nawa sha biyar tun da yanzu muna a hijiriya mil katsan mil katsan karan tuwa 443 kenan rabonmu da annabi kenan kaga kenan yanzu sekil na cikin sha biyar ne ake rabonmu da annabi shi ko annabi ya ce wanda sekil na farko shehi alheri daga shi sai na baya sai na baya sai na baya kenan duniya kullum ta yake tana ne sai Allah kiyayewa tana lalacewa duk yanzu duniya yanzu uwaye mu na gaba cewa suke zamanin su an yi abin kirki an yi kaza an yi kaza to yanzu mu ma in muka ta yi ko muka in muka tai wanda su zo baya wanda zamanin mu su ma wanda su bayan su wanda zamanin su haka za a je haƙƙi yawa ta yi ta zuwa a watsi ko a tafi kenan haka duniya ta zo kenan kullun na farko farkon nan sun yi dan wani sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai su suka ga komai suka yi kaza da wani annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ko yanzu taimakawa da sahabi can wanda zai bada tahin hannu tahin hannu ya bada sadaka da kai wanda ka bada dutsen Uhud yace sahabin wancan ya hilada kamar misali yanzu a ce sahabi da ya ba da jika guda kai da yanzu ka zo wani zamanin ka zo ka ba da miliyan 100 wancan sahabin ya rika da saboda faɗe ne ba hairu ƙurunin ƙarni su mallazi na ya nuna kullum kuma duniya ana tafiya ne abin yana yana sai illa ma rahimar rabuka sai dai wanda allah ya kiyaye yana wannan namiji ya ce ƙala rajulu le amiru sha'abi wani namiji ya ce wa amiru sha'abi manuwa amiru sha'abi maka ce ɗaya daga cikin malamai tabi'ai tabi'ai kenan waɗanda suka ga tabi'i wanda suka ga sahabbai kenan sai cewa Amir Shabi ya aba amrin ya baban amrin kenan shi Amir Shabi shine sunan shi aba amrin kamar yadda muka sani suna da kai suna da kai alkunya da kai lakabi dan haka ce suna sunanka wanda aka yanka ma ragon suna sunan shi wani gaira alkunya kuma da za a yi kiranka da baban wani kama a cikin ɗiyanka ko ɗiyan yayinka ko ɗiyan ƙanninka a rika ce ma baban wane shi ne alkunya ba sai ɗiyanka na ciki ba ko da ɗiyan ƙanninka ko ɗiyan yayinka ko ɗiyanka na ciki ko ɗiya don da family a samu wani a rika ce ma baban wane shi ne ake ce mai alkunya kama aisha da ake ce mata ummu abdullahi aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama ummu mu'minina aisha ai ana ce mata ummu abdullahi uwai abdullahi to kaga ayi ta kuma bata ba aihuwa kenan abdullahi nan wane ne dan yatta ne asma'u abdullahi bin abdullahi bin wa abdullahi bin zubair dan yatta ne asma'u sai ake ce mata ummul mu'minin ummu abdullahi aisha radiyallahu anha kenan shine alkunya kira ka da sunan wani danka ko dan yaka ko me lakabi kuma suna na kiranye wanda kuma ba na fasikanci ba wanda kayar a gaya ma wanda ba zagi ne ba wani abu shi lakabi kenan nan da ya ce ya aba amur kenan lakabi ne kenan shi kala rajulun li amur sha biya ya aba amur shi ya namiji sai ke cewa amir sha bi kamar yana ga amur sha'abi ne abin da suka yi sai ce inda na tahaddasu indana yana ba shi labari ne ce inda na tahaddasu indana mu muna hira wata ran a gurinmu kenan a yana majalisarmu a cikin hira da muka ce sai muka ce annar rajula shi mutum iza a taka ummu waladihi idan ya yanta uwan yaron shi sun mata zawaje ha sannan ya aure ta kana kan raki babban na to zai kasance kamar wanda ya hau albadana bi mana ba'ir kamar wanda ya haura kumin shi ne badana alba'ir kenan me yake nina ma'awar umul walad kenan wannan ruwaye muka ce ai ta zo a buhari da muslim kenan inda siyakin yake daidai inda ta zo a buhari da muslim can tahi can tahi inna na ta hadasa inda annan rajulun iza a ataka jariyatuhu ba umurati iza a taka jariyatu ko kuma iza a taka ammata ne yazo a can jariyatu a can haka yazo sai suka ce kamar yana nihi ne mutum ai su can bayi gare su ko kama kana da baiwa kana da baiwa kenan ka yi mi ka yan tata kuma ka yi mi ka aure ta na farko ka tarbiyyantar da ita ka yan tata ka aure ta shine ke ne kenan da suka ba da labari su kama a fada suka yi wannan zancen su suna ga kamar mutum in yi wannan kamar dai abu naka ne kamar mutum yana da wannan ba irin shi ya hau shi ba wani abu ne ba kenan sai amir sha'abi ya ce musu a'a ai abu burdata ya ba mu labari shi kuma daga baban shi ya ce annab sallallahu alaihi wasallama ya ce musu wata rana salasatun da kawai mutum uku salasatun mutum uku lahum ajrani ana ba su lada guda biyu kenan ana musu duble in lada shi a musulunci in gaji an ce ana ba mutum lada guda biyu ba wai ladan ne ba daya sai a baka biyu abinda yake ne za a limka abinda aka bakan ya zama biyu kenan in lada 20 ne aka baka sai a yi wade sai ya zama biyu eh ba ɗaya ne ba a ce in ka ba an baka lada zai haka biyu haka ba wanda yake ne ba kenan abinda aka bakan ne sai a yi mai sai a limka kamar abu in ka yi shi za a baka lada 100 to in za a ce wanda za a ba guda biyu sai a limka sai a baka ɗari nawa ɗari biyu kenan inda aka ce ma musulunci ayyara ne za a limka ma abin ne ya zama to guda biyu waɗanda za a ba lada da kai ayyuka da dama a musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma zahirin qur'ani ne ma yayi bayani waɗanda suke wannan ayyuka ana ba su lada guda biyu da kai imamu suyudi yayi littafi akan wannan wanda yake cewa littafin madalla'ul badaraini madalla'ul badaraini fi ashabul lazina yutuna ajrahum marratayn da ko littafin ya zana su sun kai wajen guda 30 mutana wadanda wanda yake kaza wanda yake kaza wanda yake kaza za a dilla da bibibi kenan ana dillin ka musu lada wa an sa alqur'ani ayi zana da dama wa an su kuma hadisi suka kawo misali a hadisi a qur'ani wa man yaqra'u min kunna kunutiha ajraha marratayn can gurin matan yawa su wane ne duka ka kuma tuwarkon ai sai gafi yan kaga wulaye ka yi wutar ajiyar kuma da taini bima sabaru yau fi ko to kaga da irin alkurani da kwai kurare dama zai ka ce wanda ya kaza za a bashi ladabi wanda zai kaza za a bashi ladabi kenan ladabi da za a baka muka ce ba ɗaya ɗaya ne bai zama biyu abinda za a baka ne za a yi za a limka shi kuwa dai a yi to sai na wannan ya ce salasatun mutum uku ana ba su ladansu har su biyu a limka musu to su waye wa'annan mutanen guda uku na farko sai ce ma rajulun min ahalil kitabi amana bi nabihi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama na farko shine ce rajulun mutum min ahalil kitabi na daga ma'abuta littafi amana bi nabihi yayi imani ga manzon shi wancan kuma daga baya zo imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama me ahalil kitabi me ke ne nan da yace ahalil kitabi ma ma'ana ahalil kitabi in aka ce ahalar kitabi su ne mazauwa littafi abinda yake ne kenan wanda Allah a addini da suke Allah ya aiko musu mesaj akan addini ba kawai haka suke addini ba kama ya addini yahudawa da addinin nasarawa ai duka an aiko me an aiko littafi mesaj ya zo annabi ya zo akan ayi wannan addini sai dai da annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya zo sai aka ce duk wani annabi duk wani annabi babu shi an rihe aikin shi za a bi alfin annabi sallallahu alaihi wasallama tun da hatta su littattafan nasu da suka zo su an taura su injila suna ba da labari a cikin littattafan nasu da kwai wani annabi yana zauwa na ƙarshen zamani sunan shi ahmadu sallallahu alaihi wasallama hatta bibin da mai duk ya hudi annabi na ƙarshen zamani yana zawa za a yi duka a just complete za a yi shi a jazira can makka za a yi shi a gari kaza za a yi kaza sunan shi kaza kenan duk littattafan nan duk sun wadi kenan kuma sai su kamar da yadda Allah yake aiko annabawa annabawa Allah yana aiko su wani aiko shi a garinsu wani aiko shi a kabilarsu wani aiko shi a wasu 'yan mutane amma da annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo sai aka aiko shi kafatan linnasi bashiran wa nazira sai aka aiko su zuwa mutane gaba daya ba bambanci baki ko hoyo ba bambanci launi ko fata ko halsu kowa duka kafatan linnasi shine karshen zamani annaba karshen zamani kenan shi kafatan linnasi ne ba bambanci wannan an aiko shi gurin nasara wannan aiko shi gurin yahuda wannan aiko shi gurin bakaki a shi annabi sallallahu alaihi wasallama ne gaba ɗaya ne gurin kowa da kowa ne bashiran wannan zira wasu rajar munira to kenan ahli kitab kenan muka ce mazawa mazawa litai littattafan kutubu samawiya wanda Allah ya sauko da wanne da wanne da kwai da kwai at-taura at-taura aka aikowa annabi Musa aya tace ya wa ayo aya a taura ce ba zabura ba kace wa sai na dauda zabura eh wa qala musa ah wa qala musa likum bi hayt kaza wa qala musa likum alqur'ani ai je zan ce a taura muka ce a taura ta wace ce annabi musa ka tauran aka aiko mai a taura injila wa isa alayhi salatu wassalam aka aiko mai littafin injila su kwana wa ataina da dauda aka bashi zabura da sufi ibrahima wa musa da sauransu da shi kuma alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da abinda zan lura duk annabawan Allah tun daga annabi adamu ila annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duka abu ɗaya suke kira duka kira ɗaya suke abota Allah shi kadai ka aishe ka kawai ibada ce take sauyawa kamar misali mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai aka ce mai azumi a ramadana to kila su wancan ba a ramadana ba aka ce si mu aka ce mai azumin mu daga da shi ake farawa min dulul fajr ko ila gurubu shamsi to sai ta su kuma wancan ba wannan ne ba ko kuma mu sallah guda biyar muke yi raka'a kaza kaza to sai ta su ma suna sallah amma dai ba irin wanda muke yi ba amma dai duk annabawa da Allah yake aikowa yana aiko su akan manhaji daya duk kira ɗaya ne suke abautawa Allah ka ai shirka da shi kuma duk wani abu na mu'amala ayi kaza ayi kaza duk ɗaya ne suke kira kawai abin da ke mamutawa ibada ko an su a ce si kaza ko an su ce a si kaza ko an su wajen zunubi a tsananta musu ko an su kuma yazo musu da sauki in ga koma aice ta tilka hujjatuna ataina ha narfa'u darajatin man nasha to je ga dike zana inna rabbika hakim wa habna lahu jaka haka wa yaquba sai dai zana gudanawa annabawa nawa zana kaga duka yadda zana annabawa wajen 20 da wani abu 18 ya zana mana 18 ya zana ba su ko annabawa guda nawa ne ma'aikai 20 da nawa 25 ne su 25 25 ne a wanda suka zo da message a ina zaka samu su 25 ne cikin qur'ani a cikin qur'ani wata aya in ka zo tilka hujjatuna ta zana ma guda nawa tilka hujjatuna wa sura ce suratul an'am tilka wajadna atainaha daga nan zai zana ma sunan annaba guda 18 kenan nawa kake nema bakwai inda yake nema kenan yake je can can su ma yake samu su dukkan sunan sa alqur'ani to su 25 din nan daga cikin su yake da kai guda nawa ulul azami guda biyar su ne ulul azami wanda su suka yi kowa daraja su a ulul azami wa minka shari'a da kun mina dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna shari'a da kun mina dini ma wasa bihi nuhan to so yace wa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama minka kai annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi nuhu da ibrahim da musa da isa to wani su biyar a ashirin da biyar in wannan biyar in su ne ulul azam sun yi kowa daraja kuma daga cikinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama to lamba wani ya kowa daraja haka annaba su annaban Allah di yawa ne ba wanda san su sai Allah amma dai alqur'ani sai zana gudanawa 25 wanda sunan sai zuwa alkur'ani guda 25 ai cikin aya mata minhum man qasasna alaika daga cikin annaba da kai wanda mun baka labarin su da kai kuma wanda mun baka ba labarin su to wanda qur'ani ba mu labarin su guda 20 da biyar biyar a cikin 25 kin nan guda biyar su ne ake ce musu ulul azmi kuma daga cikin ulul azmi kogan kogan su gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mu rike wannan kutubu samawiya ko muka ce muna da at taura muna da injila muna da zabura muna da qur'ani ga sufi ibrahima wa musa to ahalin kitabi kenan mazawwa littafi wanda Allah ya aiko musu littafin nan kenan duk wanda Allah ya aiko mai littafi ko yana addinin yahudawa ko addinin nasara ko wani addini dai wanda addini ne wanda mai saje zo a kan shi yana wannan addinin kuma sai da'awa annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo mai sai ya bar wannan addinin da yake yi sai ya hau addinin annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan yana da lada guda biyu ga ladan bin wannan annabin da yi kuma ga ladan ya bi annabi na ƙarshen zamani ya gane ko da a yanzu ba can zamani ba ko da yanzu mutum kirista ya zo shiga musulunci ya gane ya san ƙarshen zamani hatta isa alaihi salatu wassalam ya yi kira ya ce wa bashirin bi rasulun ya ati min ba'di ismuhu ahmad in ya gane shi ma isa ya gane ya bar addini na- na isa domin isa ne ya kira ya ce abu addini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya bi addinin musulunci kenan shi ma da lada nawa lada biyu kenan da ya zana ma cikin mutum uku wanda za a ba su lada biyu sai ya cewa na farko wani mazawwa littahi wanda yana wani addini addini samawiya sai kuma ya imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce falahu ajrani to wannan yana da lada nawa guda biyu sai ce wal ab na farko ko sai ce wal abdul mamluku da bawa fara bawa wanda ake baran shi kamar bawa da mai bara kan haka ce abdu bawa wanda ga yanan bawa ne iza a da haƙƙun lahi kuma bakin bautar da yake sai zo ya ba da haƙƙin Allah menene haƙƙin Allah ma haƙƙun la ba alal ibadi An shi da an ya'budu ta wa la abudu laha yushriku- wa la an ta shirku ya'budu bihi wa la yushriku bihi shai'a kenan ka bauta Allah kaka yi shirka da shi ko kaɗan ka bi koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan shine ba da haƙƙin Allah wa haƙƙin mawalihi kuma ya ba da haƙƙin wanda yake jibinta al'amarin shi kenan mai gidan shi kenan mai haƙƙin mai gidanka da zaka bada shine izana sahali abdihi a sama da muka yi hadisin wancan kenan ba da haƙƙin mai gidanka shine ka mai da'a kakka mai sata kakka ci amana shi ka auka a game da kai a ci amana shi kakka mai duk wani abu wanda ya saba wa shari'a ko na manahuci ko wani abubuwa kenan in kai wannan kai ma bawa kana da lada nawa guda biyu sai ce wa rajulun na uku da mutum kuma kanat inda hu ammatun yana da amma baiwa ya dau aha da yazo baiwa har yana saduwa da ita fa addabaha sai ya ladabtar da ita fa ahsana ta'dibaha kuma ya kyautata ladabtar da ita kenan yasa ta education da yasa ta da comportement na kirki yasa ta taladabtu da karatu da komi wa allamaha kuma ya koya mata sanin ilimi fa ahsana ta'limiha ya kyautata koya mata dai summa ataqaha sannan ya yanta ta fa tazawwajaha kuma sai ya aure ta shi ma da dadana biyu falahu a jirani shi ma yana da lada biyu kenan mutu uku ne da suke lada biyu na warko wane ne? na warko wane ne? ahalin kitabu allazi amana bil ya zo ahalin kitabu wanda ya imani da annabin shi wancan kama ka yi imani da annabi isa kuma ka zo ka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu wane ne bawa wanda ya bada haƙƙin Allah kuma ya bada haƙƙin majibinci al'amarin shi na uku kuma wanda ya kasance na da baiwa ya lal- ya lalabtar da ita ya kyautata tarbiyyarta kuma ya zo ya aure ta ya Allah da biyu yanzu misali shine na wajen baiwa ka bari ka ɗauki mareniya malamai suke kawa sai da yanzu ai ba bayi ko kenan sai ka ɗauki ga mareniya na mace ce mareniya a famin yunku ka ɗauki yauninta mace mareniya a fami ka ɗauki yauninta ka sa ta lakwal ka sa ta makaranta har ta samu dai ita ce ga tana har jami'a ko ta yi nisa kuma ga makaranta ga lakwal duk ta yi wannan kuma sai ko da kai baka aure ta bai ka samu hallo kai kai sababbin wani ya aure ta a cikin fami ko kuma kai ka samu mata miji kai kayan auren kenan kaga shi ne wannan shi ma ka Allah da ni mareniya a cikin fami ai duk mun can baya matsayin ɗaukar yaunin marayu da wani mai ka kula da karatunta ka yi kaza ka yi kaza duk ka kare kuma ka samu mata miji kai tsaye a mata auren to kai ma ka da lada nawa lada biyu kada duk irin wanda shine yake da lada biyu biyu biyu biyu biyu wallahu ta'ala alam sai ruwa ya ta gaba
قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا muhammadu bin ala'i بن علاء قال حدثنا أبو أسامة ba ila shi ba za ka yi ba ila shi ba ce ƙala amir sai amir sha'abi ya ce a aɗaina ka ha bi gairi shay'in wa ƙarƙa da yurkabu fi ma duna ha ilal madina ta birke nina ɗan karatu a aɗaina ka ha bi gairi shay'in wa ƙarƙa da yurkabu fi ma duna ha ilal madina ta birke ne an ba shi bi yawa jazakallah khair a dainaka ha na baka wannan hadisin ai lokacin nan ba duniya ce wata yanzu da ta ci gaba kana bisa salula in wa'azi ne in me kai da shirka samu su ta wahala suka sha wanda suka wuce in karatun ne ma wahala suka sha sai ka tashi ba mota me zaka hau jeki ko doki ba inji ba mota mu duniya ba ta zo mu lahiya launi eh duniya ta zo mu lahiya launi muka shiga aljanna mu daga aljanna zuwa aljanna ne tunda kowa cikin likin muke mu a zata Allah da nan ba ga in in ka doka yanzu ko talaka yanzu ai yanda yake jin dadi ai su can musu da ka ji kowa yi da alabul ina yana dana aiki wuta ko kowa hawo belo belo za wuce da kowa moto yake hawa a kauye ma ka je moto ake hawa su can miski hawa ke gaskiya hawa yanzu wani littafi da muke karanta da ru- mai rubuta shi da ya rubuta shekara nawa tun ya mutu hijira tana da shekara 256 ko to lokacin da ya rubuta littafin da kwai tafiye mashin da kwai ordinatar ka yi duk na kirki wannan babu da taddawa ne kuma da gashi ne zai rubuta yana haba ba ko kenan wannan ta inda ka ɗauko sus ɗin shi na farkon ya yake labtu guda ne to mu duniya ce ta zo mu cikin sauki ƙura'ani a aljihu ka shiga wani ɗaki da ƙura'ani kai komai misali eh tun da a salula yake ko da shi kake yawo to suwa ba a kai ba wanda suka zo ba su ina zaka ƙura'ani ko gardama ake an samu lokacin nan zamanin lokacin da aka yi jami'ar Qur'ani ai mishi na zamanin Usman bin Affan da aka gama Qur'ani aka rubuta in ana gardama ma an yi bata Qur'ani kai ka ci har ake karanta ni wa na ci aka ake ake karanta sai an je gidan sarki gidan halifa ake raba gardama eh shi dai na gidan halifa to yanzu wa a cikin saula kawai zaka haka karanta ya man duk da wani imani su yi bi imani ko eh kawo mu eh kenan wannan duk da aka rubuta yanzu mu duniya ce ta zo mu warwas ko mu ya zama to abubuwa mu abin da zaka yi maki ka san da duk annabi ya hado abubuwa dukkan annabi ko wannan duniya za ta zamna duka ya hadi wanda da a tado sahabbai ne su wance yanzu wani yanzu can wani na can in a tado shi ne ga duniya ta yanzu bai ba baki ba zama ta zama haka wani a tado shi ne a sashi wani gurin aka ce mai aljanna ne ma ya razi a yanzu don wani ayi ana bayanin aljanna malamai suka ce zaka fasarta aljanna kawai ka ce ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at shine fasara aljanna na karshe duk wani fasara da zaka wa aljanna sai kai imaje sai ga abin ya ka gaishe a duniya amma ne zaka fasarta aljanna aljanna a cikin ta da kai abin da ido bai taɓa gani duk gane shi halshe bai dad bai taɓa ɗanɗana ba zuciya duk wani imaji da zai ta yi kaza ba ta taɓa yin abin da ke cikin aljanna eh yanzu mutum kaka ma je zamanin sahabbai kakannin kakannin kakannin kakannin ma wani wanda ya mutu in ka zo ka sa shi wani guri yanzu ka hudo shi ka sa shi wani guri ya sai ka ci aljanna ci sai ra eh to amma dai annabi sai ce a cikin aljanna abinda ido bai taba gani kunne bai taba ji zuciya ba ta baraya ba saboda can duk sun sha wahala amma duk da wanda suka rike musulunci amma dai mu abin zo mu da sauki alhakata komi eh yau hata wazin da wanda kake gana ana watsa ko ina gane to su ta aiki babu wani shi ne ne ce mai adai naka ha mun baka ilimi mun baka ilimi kenan kamar na baka ilimi shi wanda da ya gami hadisi shi ne ce adai naka ha mun baka ilimi bai gairi shi'in ba tare da wani abu ba ba ka sha wahala ba wa ƙarƙa na yurkabu fi ma duna zalika ya kasance sai an yi hawan raƙumi ko doki duna zalika kan a samu ƙasar da wannan hadisi ma ilil madinati sai an ji har madina duk daga inda yake sai ka je madina ko wani guri daga wani gari ka samu magana annabi sai ka hau doki ka yi yanzu da suka yi haji ka ɗauki madina makka madina ma kilo na wani Dari hudu makka madina ma mil ka sauna abu ne kilo to a kwanan da zaka je kuma cikin dutse ne cikin sahara ne sai ka je zaka samu hadisi ko ka samu wani abuwa amma dai mu wanzu daga damar garin inda zuwa maka a jirgi duwa awa biyar ya kai ka sai kai sallai asuba a dama garam ka yi la'asar ko a zawar a ka'aba eh to wani zamanin annabi da ce ya rika hudu wani abin da ya rika hudu wani abubuwan ya zage don wani yanzu da allah yana aiko annabawa da mi zai ba su mi zai ka aiki annabi in yanzu yana zuwa da wani miracle wanda zai juya mutane bisu iya ka'ire shi mu'ujiza eh kenan inda yanzu annaba suna zuwa ba da arihi ba da annaba in zai zo ilimin mi zai ba shi technology za ba shi wadda ta yi ta kowa eh wadda ta yi ta kowa wadda ana aiko ta gada a zo ta zo da kanda eh wadda yanzu aiko mai sai a turuwa to sai ya zo da wani abuwa wanda kamar misali za a yi kowa mota ko ba daga wasan ba za a yi kowa sa zo da kanta sai kenan kullum annabi Allah yana aiko shi sai ilimin mutanen na zamanin ya zo da mu'ujiza da ta yi ilimin su eh kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yake tashi zamanin shi fasaha literature take tashi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka qur'ani su karanta duk ba su yawa zamanin annabi isa medicine take tashi duk take tashi likita take tashi sai aka annabi isa shi kawai in kai makawo ne sai ma haka ka warke ba sai an sha maganin ba ko doktor ya diba sai an examine a kawai haka zai ma in gurgu ne sai ma haka kawai sai ka bi kenan kullum annabi sai ya zo a zamanin da mu'jiza wadda ta hita yan zamanin zamanin annabi musa yan sihiri suke tashi yan maji sai a kashi da sanda hehikarinsu to shine malamai suke cewa da da koyi yanzu annabi in ba dan ariya annabci ba da wanda zai zo da technology zai zo da ta ta yanzu eh kuma abin da zan mu gane duk wani abin annabi ya faɗi shine dadin abin sai kai ta research in kai ta research a kashi sai ga annabi ya faɗa abu aya qur'ani bayan ba ana karanta abu sai kai ta binciken sai a karshe sai ga annabi ya faɗa abu ko kuma annabi ya yi abu su kuwa can amir a mu'jiza yake yin abu a mu'ujiza yake yin abin ya ce za a yi kaza za a yi kaza da kuwa abuwa dama a ce ka yi ce ƙarshen zamani za a yi kaza sabbin sai suka ta mamaki ya za a yi ya za a yi a yi kaza nan ya za a ƙarshen duniya misali a ce in an yi abu kowa zai ji a ranar kuma da harshen shi to ya za a yi aga ya samu wani magana in an yi abu kowa zai ji kuma ya ji a to in ka fasarta ta a wancan lokacin ya za a yi ai bai wa a can su zamanin ya za a yi kasance yanzu wa sai kana nan kana kiran kauyen ku da kamera bidiyo kana kira eh da wasau kana kiran kamera kana gani komai kana gani kuma an abu a rana guda sai kila yanzu ayi wani abu a America dan America yana can bai sani kai nan gaji ko ayi abu a Saudiya shi wani can Saudiya bai ji ba kai kana nan gaji duk karshen karshen zabu yana dukkan wannan abin dukkan ba abin da alama wadda annabi ya hudu ba ta ci gaba technology ina dukkan annabi ya hudu su dukkan kawai sai dai in kai baka gane ba zamanin hajji da a mai ake zuwa a mai ake zuwa hajji a a jirgi da rakumi to amma dai ayar ƙura ta ce ma ta hajji ta ce ma wa zifin na shi ka yi shela a cikin mutane ya ka rijalan su zo maka a kafa zuwa hajji wa ka min kulle fajjina min a jaba wa ala kulli domin damiri eh kaga ne cewa ya teka bin kulli damiri in ka duba fasar damiri abu mai kamar form in jirgi form in rakumi haka damiri eh kuma kokon ciki haka kuma za su zo ma daga nesa min kulli fajjin amin to irin wannan alkurani kana da shagar da dama duka duk an hudi an hudi an hudi an hudi duka kamar waye zaga hatta mutane nawa hatta turawa wajen rishashe wani abubuwan sai ka yi tayi ka yi tayi a ƙarshe sai wani ya zo ce ba ai abin ƙura'ani ya hau daga wannan da dama suke shiga musulunci kamar sai ka zo ka rubuta wani babban memo ɗin ka yi ta rishashe zaka yi students wanda kura ka sha wahala akan abu ɗaya sai a zo a cewa ƙura'ani tuni ya hudu ga abin yadda yake kamar wanda ya bincike akan tautau shi kawai bincike akan tautau da tautau da macen da namijin wa yake sa ga gida eh yayi tai eh wai ki saka gida macen ne in ana saka gidan da suke wai ki saka gida macen ce ko na mace to ya zabi magani ai he dogo ne sharko sai da ya kare ya kace ka masalal an kabuti ne ita hazat baita qur'ani tin ya hudu ne da shekara eh wani abubuwan sai ya zama ake reshar shi za a samu su ko na ko abin arziki ko wani menene shi kuma tunan annabi ya faɗe su in duwatsu ne ma na arziki wani bidun wa jududun ina duk ba annabi ya faɗe su ba to shi ne ce ma mun baka hadisin nan da ya kasance sai an hau ake zuwa can nesa a samu ko shi ne ko to sai na gaba قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك الذي يحسن عباد al-mamluku المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض alaihi الذي فرض فرض الطاعة والنصيحة له أجران to ita ma wannan ruwa da zamu karanta ruwa ce wadda buhari ya hudo ta a can jami'u sahih yace hadathana muhammad ibn allah in qala hadathana abu usamatu an buraidin bin abdullahi an abi burdata an abi musa qala qala rasul sallallahu alaihi wasallama al mamluku bara bawa allazi yusinu ibadata rabbih wanda yake kyautata ibada ubangijin shi kyautata uba- ibada ka inganta ta ka yi ta kamar yadda koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa yu'di ila sayyidihi kuma yake badawa zuwa shugaban shi allazi furida alaihi abinda aka farlanta mai mini da'ati na daga diyayya wan nasiha da nasiha nan nasiha ba nasiha ba ta baki kamar wa'azi abinda yake ni nasiha ka yi abinda yasa ka bai sabawa ba shari'a lahu ajrani shi ma da lada biyu kene ta wannan ruwaya kamar wannan ne ya maida ko wane ne maida wal abdul mamluk idza ada haqullahi wa haqu mawalihi ya da lada biyu ko to shine ne sake maida ma zancan shine cewa al mamluku bara wanda yake kyautata iba- ibadai ubangijin shi kuma yana bada yuqudi yana bada ada yana ba da haƙƙi ila sayyidihi zuwa shugaban shi wani haƙƙi allazi furida alai haƙƙin da aka fallanta akan shi ne mai biyayya wannan nasiha kuma yana kallafa duk abin da yasa shi yana yi lahu ajran shi ma Allah da biyu kenan wannan da wanda zamu karanta na ƙasa duk hadisin da muka hudi ne wanda na Amir Sha'abi shine yake ƙara kawo ruwaya wanda suka yi daidai da shi sai hudi na gaba
حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملم- المملوك له أجران إذا أدى إذا أدى حق الله في عبادته أو قال في حسن عبادته وحق مليكه الذي يملكه yawa shi ma wani ne fasarta shi ma na kasar ne wancan ne ko shi ma wannan dai buhari ya hudo shi shi ba ce hadasina musa kala hadasina abdulwahid kala hadasina abu burdata bin abdullahi bin abi burdata kala sami'tu aba burdata yuhaddisu naji aba burda yana ba da labari an abihi ya samo daga baban shi kala yace kala rasul sallallahu alaihi wasallam baban na shine sahabin shi baban na abi burda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace al mamluku almamluku barako bawa lahu ajrani yana da yana da la'ana ruban ya mai lalar shi so biyu amma dai da sharadin iza ada haqqan lahi fi ibadati idan har ya bada haƙƙin Allah a cikin bautar Allah bada haƙƙin Allah kuma shine an ta abudullahi wala tushriku bihi shay'a abautawa Allah ka ai shirka da shi ko kadan kuma abautawa Allah a bisa koyarwai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan idan ya bada haƙƙin Allah a cikin ibada au qala sai rawun yace ko kuma dai yace fi husnul ibadati ya kyautata ibada shi kenan haƙƙin Allah da kyautata ibada didde ne wa haqqi maliki kuma ya bada haƙƙin mai mallaka shi kenan mai gidan shi allazi yamliku wanda yake ikon sa yake mallakarsa kenan wannan ruwayoyin duka da makaranta duk ya nuna mumu al-abdu ne li sayyidihi kenan shi in kai da'a kai menene kana da lada nawa lada biyu daga nan sai wannan babu ya kare sai shiga babu na gaba sai ce al'abdu ra'in al'abdu ra'in shi bawa mai mai kiyayewa ne ko kuma dukkan mu ma nan masu kiyayewa ne masu kiwo ne kuma Allah yakan tambaye ba a bisa kiwon da ya bamu sai ka wannan ruwaya hadisi na wanda kowa yana ga ya haddace shi yana roƙo sai kullukum ra'i kowa san shi kashi قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن, عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالعمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل, أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته وال وعبد ال والع وعبد الرجل الراع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته to wannan hadisi ne da mashahutin yara dai kuna makaranta kuka koya musu hadisi ne bacci ya zo na adam rufrat buhari ya hudo shi a can jami'u sai ko muslim ma ya hudo shi ya ce hadasana ismailu bin abi waisin kala hadasani malikin an abdullahi bin dinar an ibn umar ibn umar manuwa abdullahi abdullahi dan umar dan haddab ko dan uwan hafsa kenan sahabi abdullahi dan umar ya ce annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala ma'aikin allah mai tsira da amincin allah ya ce ya ce kullukum ra'in kullukum yaka min adwatil umum kullu wa jami'u wa kafa wa ma'ashar duk adata ne na in su zo sun gama gaba daya hadisi nan koda daga nan ya tsaya ya biya koda ce kullukum ra'i ya tsaya bai fayyace ba ba ya biya ya isa yace kullukum ra'in dukkan ku makiyaya ne ba kiwo ba wannan wai dukkan ku a dukkan ku kowa da kowa responsibility a kai shi dukkan kowa kowa da kowa responsibility a kai shi kullukum dukkan babu wanda babu wata responsibility a kan shi wadda kuma he Allah ya tambaye shi ran tashi kiyama kenan kuda daga ne sai ya biya ma kamar wala asal ne da ake laula anzalallahu ala alqi illa hazi sura ko da ka fatwa kenan nan sallallahu alaihi wasallam ce dukkan mutane kowa ya shiga kullukum ra'in dukkan ku masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyya kuma dukkan ku kowa sai an tambaye shi a bisa kiwon da aka bashi me yake ni dukkan mu duka kowa yana da responsibility kuma kowa a ranar tashin kiyama sai Allah ya tsaida shi ya tambaye shi akan responsibility da ya bashi kenan koda daga nan sai hadisi yayi sai dai ya ƙara ma sharhi ɗaya bayan ɗaya dan ka gane na farko sai ce ma fal amiru fal amiru allazi ala nasirai in aka ce al amir shugaba shugaba waɗanda yake ikon mutane shi ma mai kiwon su ne wa huwa mas'ulun an ra'iyati kuma shi ma sai an tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi kenan ka doka nan al'amir ka fara tun daga president de la republic har zawwa bariman unguwa shine ko tun daga shugaban kasa har barima nan unguwa kuma har mai gida a gidan shi shabda bidon kenan kowa duk responsibility take kanka ta wani sai Allah ya tsida ka ranar tashin kiyama ya tambaye ka to shi yasa wannan faɗa ta annabi ya take sa wa'ansu mutane na da da suka wuce masu imani na da suke gudu iku ko responsibility ko shugabanci suke gudu gudawa kuma dama annabi ce ƙarshen duniya shi ikon kuma yana neman shi ake sayan shi ake amma da su can da gudun shi suke saboda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iya dukan ku menene kuma dukan ku kowa sai an tambaye shi abinda ake kiwa na warko ya fara dawa al'amir in aka ce amir shugaba muka ce tun daga shugaban kasa ka zo shugaban jiha ka zo na ƙauye mai gari dukka responsability da yake hannunka ranar tashin kiyama sai an tsira ka an tambaye ka ai da kowace hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa lan tazulu qadamu abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'in diddigen bawa ba su kucewa ranar tashin kiyama sai an tambaye shi abubuwa guda nan guda hudu so ne an an umrihi fi ma afna ka fara wadda kanka baka muje shugaban sai kai ma kowa sai an tsida ka an ma tambaya hudu an umrihi kwanikanka a ina ka karar da su a ina ka karar da su kwanikanka gaba daya a neman duniya ka karar da su ko kuma abautawa Allah sai an tsida ka an tambaye ka wa an shababihi sharbantakarka a ina ita ma haka tsohon da ita shi ma sai an tambaye ka ilimin da Allah ya baka a ina mi kai da shi mi ka amfana da ilimin da Allah ya baka sai an tambaye ka wa an malihi kudinka da Allah ya baka Allah ya kadarta suka zo duk sai an kididdige ma an tambaye ka kaga wannan abubuwan kowa sira ta shi kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai an tambaye shi kenan shi muhara na farko sai ce al-amiru shugaba duk Allah in ya baku shugaba in ya ce kai ne shugaban mutane ka fara tun daga president de la republic har zawa chef de service har zawa mai unguwa a unguwar shi duk ikon da aka baka responsibility da kanka in aka yi wani abu wanda ba daidai ba ranar tashin kiyama kai ne responsible aka abin shi da ke ne sai an tambaye ka da wani mutane suke gure iko irin nasu a cikin kalifa babu kama ba umar bin haddadi cikin kalifofi ai babu kamar likat kalifo wanda yi su a jiran nan abubakar abubakar na warkonsu tukwana umar bin haddadi tukwana usman tukwana ali a jera sama wa an suka ce a haka ne suke jera wa'ansu kuma an sami hilafa amma dai su wannan guda hudun su suka yi kowa daraja a halifai to amma dai daga cikin muka dogo duka yadda suke tsantsanin abin da suke bin abin umar bin haɗab lokacin nan cewa ke daga yana madina cewa ke in taguwa ta yi tuntube a iran sai an tambaye shi shi a ina ke a madina ne kafital ko to amma dai ya ce in taguwa ta yi tuntube a iran ya ce ya tambayi umar yana tsoron wannan a tambaye shi ranar tashin kiyama gaban allah kuma bai ci wannan umar bin haɗab ya kasance yana ne wutarwa yake daddare ya rika yawo ya ɓadda kama ya ɓadda kama sai ya rika yawo yana tambaya yaya mutane suke yaya suke rayuwa kamar yanzu ai abinda mu ban kamar shugaba ce ya ɓadda kama ko wasu ayan anket tunda wata ran kai kana can cikin likis kana jin daɗi baka san duniya take ciki baka san ba wa'ansu yadda suke kwana ba su ci ba baka san marayu ba wa'ansu suna bara wa'ansu suna kaza kai kana cikin mota mai sai can kana raya baka san wata talaucin an aiho ka alikis ka kare alikis baka san wata talaucin ne kenan sai kai mi sai kana zaga kisa ne kenan umar bin hadabi yaki ta yaki ya rika bin unguwa unguwa da kuma kisa shi ba wannan shi da wata shi da wato shi da aslama da wato shi da aslama suke zaga kamar bayan gari kamar bayan kamar yanzu nan zandar ka wato bayan gari a can ne dai duk talaka saka sai yake zagayawa yana zagaya a bayan gari sai tsinkayi wata wuta haka a wani gida sai je gidan da ya je gidan sai iske wata mace da diyanta diyanta su uku haka kuma ga tukunya an dora an hura wuta kuma tana lalbai yaran sai tambaye ta me kike yi sai ta ce dora tukunyar ne nayi ita ba san ba kowa ne musamman shi ne shugaba shi ne president ne da kashi amirin mu ne ba sani bai taba ci ba sani ba sai ce mata me yake zace a ban mu da abin da zan ci kuma wannan yaran kuka suke sai ta dore tukunya ta hura wuta take ta iza ice tana ta wasa ruwan zaki kuma tana so tana lallaba yaran su yi su yi barci kenan dan ta musu waye da wannan wutai abincin ne bai da ba tana shashawa so suke wannan yaran su yi barci kuma sai ya zo ga wannan da ya zo ma da ya tsinka gunan shi da ya ce mata salamu alaikum in iso ta ce in bakon alheri ne yanzu in kuma baka zo da koyi ba tafiyar ka misali ta ce mai sai zo umar ya ga wannan da shi da asalama wanda suka zo tare kenan tun daga nafi zuce shi ta karaya ta karaya rasa yadda zai sai ya ce tsaya sai ya koma gida da gaugawa sai ya ɗauko buhu guda na gari wanda suke tare asalama sai ya ce kayan doka sai ce a'a ni zan doka saboda ai a lahira ba kai ba za a tambaya a kanta ni za a tambaya sai umar ya ɗauko buhun da kai shi ya zo gurma wannan tsohuwa mai biya da kan shi ake kamawa ana talga tuwon kamar yadda mata suke talga tuwon yana iza wuta ana talga tuwon tuwon ya dahu da tuwon ya dahu sai ya bar sai can gabe zamna yana gani ta tada yara suka ci tuwon a nan lokacin da ton ya dawo sai ta ce mai gaskiya kahi umar kahi umar ke eh ya ce umar mai ɗaya sha'awar ya ce bane ta ce ba shi ba allah ya sa shugaban mu kuma ya bar mu haka ita ba san ba shi ne umar ya shigo bai gaba ta ce kahi umar ke eh suka ci tuwo suka ƙare komai umar ji yana gani yadda to ka ga yadda shugabanni na gari suke to inda bai hau teran bai ji ya san yadda suke ciki to daga nan sai doke mataki duk irin wannan kaɗin ake samun su ana kula da su to amma in kana cikin kidima ya ka sani ai baka sani ba to haka irin shugabanni su umar bin haɗa ba gaske amma dai duk da wannan duk abin da yake wannan duk wani abubuwan da yake a ƙarshe sai yake addu'a da ya ga kamar daular ta girma ta girma mutane sun yi yawa an shiga musulunci sosai sai yake ga Allah yake addu'a Allah na yi rauni kashi na yayi rauni Allah gwanda a shirye na kan abubuwan da ya rinjaye ni ka tabbe ni ranar tashin kiyama yake addu'a bai iya ba to mu kuma mulki ne ake neman shi sai ake su can an baka mulki a can da zawa ake ana mami jaje mu kuma yanzu an baka responsibility zawa ake ana mami eh mu yanzu kasan responsibility in an baka da mutanen yan uwanka ne da yan gari suke zuwa su ida ka eh tunda dole take sa kai su suke sa kai sadi tunda responsibility da an baka kai take kasara shi naka bai kai amma duk kowa da wanda yake kauye da wanda yake maraya da wanda yake miye kan dan siyasa ka miye duk wani amun aiwa ai me kowa ina zai je gurin ka kai kuma salat in ta ka ta isa ba ta isa in ta Allah da annabi ce ba eh in ka dauko salat in ka ce ta Allah da annabi ai ba ta isa to amma dai dole ai me tuwa tuwa da nan mutane sai su sa ka su kasa hudda ka shi kuma an je can mutanen da suka sa ka suka sa da suka kasa hudda ka kowa wata kai sheki ba wani security da ya tsaya kusan ka ko wani ɗan siyasa ka da zai tsaya kare ka ko wani mu muka shuha ma kuriya wallahi babu wannan zaka taba ka shi a can kenan dan wannan mutanen musu da suka wuce ta gudun abin su ne dan da ce wal amiru shugaba kullukum ra'in kuma ba kullukum dukkan ku responsibility akan ku kuma kowa sai an tambaye shi akan me akan responsibility kenan baya kare shugaba sai ya cewa wal rajulu ra'in ala ahli baitihi namiji ni kai munan diga kowa mai aure shi ma mas'ula shine nan rajo ra'in mai kiwo ne ala ahli baiti a bisa ɗan gidan shi kenan nan kowa wanda yake da diya da fami da matar shi shi ma Allah ya bashi kiwo kuma ranar tashi kiyama kai ma da ni da kai sai an yi sai an tsira ka an tambaye ka kenan shaf da bizo yanzu tun an kare kai ne shaf a gida da matarka da diyanka kenan diyan dukka da Allah ya baka diyan da Allah baka gaba daya da matar taka duka sai an tsaida an tambaye ka ina cin su ina shan su ina kabar su yanzu ka doka ai duk shigantaka da iskanci da ake a gari zancen Allah da Annabi ai rashin responsibility ne na uwa yake tunda kai ne yanzu misali misali yanzu ka zo ka aure mata wajen guda hudu mun gane iya wajen nawa sha biyar sahiya ta yi ka buga kasuwa tun sattar kai da zawa gidan sai daddare in zaka wuta nawa ka bata bai isa saye ba sai isa saye saye ba an dora wancan talla an dora wani talla an dora wani talla daga ina su ba daga bayan daga yaki lalace ba sun wuta da lakwal ka tura su ba kudin da ka so mace ta kai balaga ba dole tambayi wani ba to kenan duk wannan abin uba da ya saki iyan shi suka watse haka bai zai doki responsibility in su ba da shansu da tarbiyyarsu shi ma sai an tsila shi gaban Allah bai wuce ba a mai hisabi sai an tambaye shi iya da aka baka da wance da wance da wance ina hakinsu wani iskanci duk da ake wallahi shingata ne duk wata wata ke iskanci tana nan gari ba ci ba sha tana iskanci iskancin tuwo ne mafi waske saboda a ba ce da wura ba ya lafiya eh iskanci da iskancin da tuwo ne mafi yawa duka shiga yanzu wanda zai ga yara kanana wanda basu ci ba sazan sattan suna yawo haka nan Allah rishin gata ne eh rishin gata ne kai ka zo kawai da sassa ka tashi ka dai baka san cin su ba baka san shan su ba baka san me suka ka ba baka kai su lakwal ba baka kai su makaranta ba ta zo ma da wani abuwa baka tambaya ba wa bata ta zo da salula ta jika 50 irin wannan baka ce ba wa bata kuma duka bata wuce kalas da katinan ko turwa zai misali ko kuma ta tashi za su je na kwal baka ba su kudin rekarsa yayin ya baliga to wa zai ba ta kenan kaga duk daga nan duk education in ka lura daga nan take lalacewa la flipper in education in mu duk kalkashin wannan ne kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyati kenan wa rajulun ra'in ala ahli baitihi kai namiji mai gida kenan shi mai gida anan sai an tambaye shi akan wa na warko akan ɗiyan shi kenan Allah ba ka ɗiya dole ne na farko ka tarbiyyantar da su tun daga ibada na farko shine sallah tun suna da shekara bakwai karkasa su yi sallah in sun kai goma in musu ba ka caka dan bige su ba ko bacci wannan ka sa su lakwal ka sa su makaranta su koyi addini su yi duka biyu kuma nan mu inda muke guda biyu kuma halu hatta waɗanda suke da wadatai wanda barikin ta ta shige su sosai sai kaga kuma suna gyara wa iyan nasu gangan jiki ba su gyara musu ruhi eh misali ai yanzu ga mutum Allah ya bashi condition gaba daya ummi ne ne zai biya dan nashi yayi lakwal lakwal mai tsada kurde mai zon kurde kaza duka yana dan nashi ko shi zai duke shi a mota ma yi amma dai iski ya dauko malami ya ce kwa mai addini kenan me yayi kawai ya gyara mai duniya amma dai bai gyara mai ba zuciya shi ruhin shi lahira sai shi dogon karatun shi abin da ake so sai shi dogon karatun baka da garantin ya rayu sai ya kare ya doktora ya karshe karba mushi to amma dai zaka yi zaka ka gyara mai duka biyu shi zamani ne yanzu wannan lakwalin mun san dole a yi ta don abu da jahilci ka sa shi dole da kwal inda ka samu da kurde mai zo inda mai duka ka sa amai amma dai da lotu ko zai subdu ladi in ma ba kai shi makarantar ba ka samu wani a gida yana koya mai ya san farillai ya san sunna ya san mustahabai ya san kuma a dokoki ya san karanta alkur'ani tun da shi menene musulmi ne kenan kai zama to barikin ta doke ka turobendizina fursa amma dai wannan muhammad rasulullahi ga tana eh ya tashi sam ana da kai yan barikin karshe masu wannan wanda san ba addini a rayuwai san sallah da wannan ba sani ba kawai amma dai in nawa ne za a kashe wa yaran in nawa ne za a kashe wa yaran yayi amma dai kotan addini ba mai wannan kenan kai ma wanda kana cikin warajul ra'in sai an tambaye ka kenan in ka gyara wa yaro gangan jiki ka gyara mai ruhi in ka gyara mai duniya ka ka gyara mai gangan jikin shi a nan duniya kenan baka gyara mai ba ruhin shi a can lahira kenan dole ka dauki responsibility a nan lakwal da makaranta da addini kenan ya zamanto munzilin mutum kenan kai wannan ka buta kenan dukka sai wa kullu wa huwa mas'ulun an ra'iyati kenan kai ma mai gidana sai an tabbe ka a wannan mas'uli sai ce wa abdul rajul ra'in alama da sayyidihi garwa da take can buhari sai ce wa hatim kenan duk da yake doka kenan mai ma hidima kai da aka ka dauko mai boyi ko ka dauko mai tuwo a gida ko ka dauko wani na ma hidima ko wanki a gida ita ma wannan duk abin da take yi ranar tashin kiyama sai Allah ya tabbe ta tayi akan adalci ta amana da ta doka zan yi kaza nayi ko ban yi ba shine na shi ma sai kuma yace wal mar'atu ita ma tattaka ita ma ra'iyatu ita ma mai kiwo ce fi baiti zawjiha a gidan mijinta ita ma mace responsibility take gidan miji duka sai Allah ya tambaye ta bambanci ta da namiji su a rijalu qawwamuna ala nisa'i an yi tambayan maza responsibility tunda shi namiji shi yake da responsibility in ci da sha da sauran abubuwa ita mace na education na gida ta tace cikin gida in ta bar yara ai da koyi mata wanda suke kai ka wuta ka ta yi aiki kuma ka bar komai a gidan kuma kana wuta ta dora musu talla kai kuma a ka'ida ka ce ka ai tallaki to kenan wannan ita ma duk wannan abubuwa da ya kai sai Allah ya tambaye ki shine ce mace mai kiwo ce a cikin gidan ɗakin mijinta ita kuma sai Allah ya tambaye ta kenan dukkan abin da yake haƙƙi a kanki na mijinki tun daga kare mai dukiyar shi da abincin da ya kawo da tarbiyyar 'ya'yan shi da kuma ke ma ki kare kanki da kuma duk wani abu ka a cuce ki duk wannan ranar tashi kiyama sai an tsaida an tambaye ki kin yi ko biki ba shi ne ce ma wani ma'atun ra'iyatun fi bai ta zaujiya wahiyar mas'ula sai ya ce same ta ha'ulayi ya ce na ji wannan magana duka min nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kara ce wa asibin nabi kala wa rajulun fi mali abihi kai ya ce annabi har ya kara ya ce da mutum ma a cikin dukiyar baban shi kenan kai yaro da kaɗan girma a gida kai ne babba yana duk wata dukiya ta gida ta baba da kayan baba da kayan uwa inda kai baligi ne ka bari ana wasa da kayan uwayenka da babanka ana wasa da duke ta lalace kai ma an kai baligi ne an je sai an tambaye ka me yasa kai wannan yace ala ku shurara dai mai do hankalin ku gaba daya sai yace kullukum ra'i mu duka nan ku duka nan kowa da kowa yana da responsibility kuma kowa sai Allah ya tambaye shi akan responsibility da Allah ba shi yana a duniya ba wanda in dai ka balaga kana da responsibility responsibility a hausa masuliya kiwo kiwo kowa da kwa kiwon da Allah ya bashi kuma kowa Allah ya tambaye shi kiwon daga ka balaga da kwai kiwon da yake kanka ko da kiwon kula da kanninka ne sai an tambaya kenan a takaicen takaicewa kaga wani hadisi muka ce koda cai kullu kum ra'in wa kullu kum mas'ulun an ra'iyati ya tsaya daga nan ya biya amma dai sai masu yan na ɗaya bayan ɗaya mai tun daga president har mai gari har shaf da ya karce kowa har kai a gidanku kowa Allah ya baka kiwo kuma Allah sai ya tambaye ka kiwon da yawa zamu ne da hadisin da muka bari ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wanda zai huce sai an mai tambaya guda nawa guda nawa guda hudu ka san amsar da zaka bada su na farko tambaya guda hudu mice ci eh an umrihi shekarunka ina suka kare zai kai shekaru sam shekarunka kawai ina za ka to ina neman to suka kare kuma Allah bai albarka ba san baka tsaka kai addini ba a ina suka kare sai an tambaye ka annabi wa sarmuntakarka har ta kare kana da ƙarfinka duk ina ka ƙarar da wannan na uku dukiyar da Allah baka sai ya kididdige ta me kai da ita ina ka sata na ƙarshe iliminka da Allah ya baka shi ma sai an tambaye shi ina ka sa ilimin ina kai da shi kenan dukkan wannan shi ne aika wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min rajulun yastarihi Allahu ra'iya yamutu yawma yamutu huwa gashul laha illa harama alaihi jannata babu ɗaya mutum daga cikin mu wanda Allah zai bashi wani kiwo a wannan abubuwan da muka zana sai ka je ka mutu kuma kayi ha'inci wannan kiwon da Allah ya baka sai dai Allah ya haramta shiga aljanna kanka kenan duk kiwon da aka bamu in muka yi zalunci muka yi ha'inci kiwon to Allah sai ya haramta mu ma shiga aljanna kenan ita society tana gyaruwa ne in gida ya gyaru tarbiya ta gyaru kenan inda muna kula da kiwon kai ka kula ni in kula shi ya kula da abin yayi ya ji daidai da duk wani abin ya lalace amma da yanzu yara kowa bi gaba yara ba albarka yara ba kaza kenan wani abu tun daga gida ne kowa mai gida ya doki responsibility in kiwon shi ya san Allah zai tambaye shi akan kiwon nan da kuma yawan rufon Allah sai ga abin ya daidaita an samu society ta kirki ko miya je daidai amma dai wannan dabutattun da sai wannan tallar kaza ba hana talla ba ba hana ba to amma dai tallar a san yadda ake yin ta an san wani talauci yana sa zuwa da sai an wuta an sai da gani an sai da wani abubuwa amma dai a san yake ina take shiga ina take zawa ɗanka ina yake shiga ina yake zawa kenan kai mai gida ranar tashin kiyama da kwai labarai da kwai tambaya da kwai tambaya shine nan malamai suke cewa wani abubuwan da ka yi shi ma yanzu ka shiga sai kana shiga su sai muke gane a mutum yoshe diya duk abin na hudu da su majority in iskanci da ake na ƙananan mata a garin ga duk talauci ne mafi yawan shi mafi yawan shi ƙaura ga yadda rishin babu ne da kuma rishin kulai uwaye da kowa uba ya tsaya ya kula dufa ayyuka tunda kowa ka sake an sake yara ne sakaka kowa wata abin da kika yi kuma ga talauci yayi yawa kenan dole ayi a lalace ya zama to ba ba arab babu ba makarantai ba muhammadi to lokacin sallah ko da fatan yawwa shi wannan kullun daga an kawo hadisin mutanen musulmi suka cewa kullukum ra'ayin kullukum mas'ulun an ra'iyati sai aka cewa kawai shugabanni ne to ai ba shugabanni ba ai sai shi gyara in zai zo a al'umma sai har mai gida ya gyara a gidan shi mai unguwa ya gyara a unguwar shi shabbe service ya gyara su kwana gyara sai ya sama amma zai ba an ci ba daga sama ne kasa kowa da in ya gyara sai albarka su duk wanda musulmi wanda muke zaba gani yanzu dirshin mun lalace ne gaba daya sai musulmi suka yi dawa da fata abinda makaranta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk